الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزة حلرا wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin aqsa'ul musallin littafi wallafar Sheikh al-Allama Muhammad Siddiq al-Minshawi alaihi rahmatullah muna karatu yau muna biyu ne biyu ga watan Rajab alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin hijira wanda kuma ya dace da ishirin da biyu 22 ga watan Disamba miladiya shekara 2025 za mu shashi da yardar Allah akan kuskure na uku wanda ake tafkawa a cikin tsaiwa a sallah malan yace khata'uhum fi kayfiyati wad'il yumna 'ala al-yusra kuskuren masu sallah ta fiskar suffar yadda ake ɗora dama akan hagu a karatun da ya gabata mun yi karatu malam ya ambaci kuskure na biyu sakin hannaye ya ambaci sakin hannaye a cikin sallah daga cikin kurakuran da ake aikatawa a sallah to bayan ya mana karatu akan sakin hannaye kuma ya gaya mana asalin sakin hannaye an same shi ne daga wata fahimta a malikiya kuma fahimta ce mai rauni ainin babu wani dalili abin dogaro da aka dogara da shi aka tafi zuwa ga wannan fahimta hatta a malikiyar to bayan malam ya kammala wannan kuma ya tabbatar mana cewa shi kansa imamu malik yana ɗora hannunsa na dama akan hagu a sallah shi kansa imamu malik kuma abin da ya rawaito kenan a cikin muwatsa To sai yanzu kuskure na uku, tunda mun gane cewa sallar annabawan Allah, idan suna tsaye suna ɗora hannun dama ne akan hagu, yanzu ya rage, yaya ake ɗora hannun dama akan hagu ɗin, sai ce, To mutane suna kuskure wajen siffar yadda ake ɗora hannun dama akan hagu. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى طريقتان abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da ɗora hannun dama akan hagu a cikin sallah hanya biyu ne al'ula hanya ta farko wad'ul yumna ala zahri kaffihi al-yusra war rusghi wad'ul wad'ul yumna ala zahri kaffihi al-yusra war rusghi mafsalun bayna al-kaffi was-sa'id malan yace ɗora hannun dama ala zahari kaffihil yusra akan bayan tafin hannunsa na hagu ɗora hannun dama wato tafin hannun dama akan bayan tafin hannu na hagu warrusuhi tare da mahaɗar wuyan hannu tare da mahaɗar hannu shine arrusu shi yasa malam yace mafsalun bainal kaffi wa sa'idi wato maraba ce tsakanin tafi da kuma tsintsiyar hannu wannan marabar kenan shine arrufu shine arrufu to yadda ake ɗorawan hanya ta farko tafin hannun dama bisa bayan tafin hannun hagu yana mai haɗawa da wannan mahaɗar da wannan iyakar sai ya zama yatsu kuma su kuma an shimfiɗa su akan tsintsiyar hannu to ka raba tafin hannunka na dama uku kenan yatsu suna kan tsintsiyar hannu sannan gindin yatsu shi kuma yana kan marabar tafin hannu da tsintsiyar hannu sannan kuma cikin tafi yana kan bayan tafin hannun hagu lima sabata saboda abin da ya tabbata kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya da'ul yumna ala zahri kaffihi yusra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ɗora hannun dama ala zahri kaffihi yusra war rusghi was sa'id akan bayan tafinsa na hagu warrufzi da mahaɗa wasa'idi da tsintsiyar hannu uku kenan zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗora tafin hannunsa na dama akan bayan tafin hannunsa na hagu da mahaɗa da kuma tsintsiyar hannu wa amara bi zalika ashabahu kuma ya umarci sahabbansa da su yi hakan wasaniya hanya ta biyu qabdul yumna alal yusra danke dama akan hagu danke qabdul yumna qabdul yumna alal yusra wato dankin dama akan hagu eh dama ta danki hagu ta rike shi shine qabdu kenan shi yasa da ake ce mana akwai yan qabalu ko qabdu kenan shine dama ta danki tsintsiyar hannun hagu, tsintsiyar hannun hagu zira'i kenan. Lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani wani sa'ili wani lokaci ya kasance yana riƙar yana riƙa da hannun dama akan hagu eh yana danƙe hannun hagu da hannun dama wani lokaci. Fala ya juzu gairu zalika, Malam ya ce, wata hanya, wata siffa ba wannan ba bata halatta ba, ɗayan biyu, ko dai a ɗora tafin hannun dama a kan bayan tafin hagu wadda ya haɗa da mahaɗar tafin da tsintsiyar hannu da kuma tsuntsiyar hannun siffa ta farko kenan ko kuma a danki hannun hagu ɗin da hannun dama hannun dama ya danki hannun hagu shi wancan na farko shi ake cewa wad'u shine wad'u ɗorawa shi kuma wannan na biyu shine qabdu qabali kenan dankewa su ne guda biyu ko dai wad'u ko kuma qabdu ko wala'u ko ƙabalu da hausa ke su ne suka tabbata malam yake fala ya juzu gairu zalika wata siffa ba wannan ba bata halatta ba mimma yadhhabu ilaihi ba'dun nas irin abin da wasu daga cikin mutane suka tafi ke aikatawa min imsakil katifil aymani bil yadil yusra wal aks na kama al katifil ayman ka faɗar dama biliyadil yusra da hannun hagu wal'ak da kuma sunkuyan haka wato kan makafaɗar hagu da hannun dama wannan kuskure ne kafaɗa ita ce wannan yana akwai masu haka ‘yan gayu ke ‘yan gari kan makafaɗar dama da hannun hagu ko kafaɗar hagu da hannun dama a sarƙa su haka kuskure ne ومن إمساك العضد الأيمن باليد اليسرى والعكس sannan haka da kamma dantsan dama bilyad yusra da hannun hagu wal da sunkuyan haka eh masu kamma dantse eh haka rike hannun dantsan dantsan dantsan hagu da hannun dama a kuma rike dantsan dama da hannun hagu ko to wannan shi ma kuskure sannan akwai na uku ma da malam bai ambata ba masu rike tsugurguma gwiwar hannu kenan akwai masu rike gwiwar hannu haka sai ya je ya danko gwiwar hannu haka eh wannan ma kuskure biyun nan su ne aka faɗa ko dai wad'u da aka faɗi siffarsa ko kuma qabdu wa kadhalika al-jam'u bayna al-qabdi wal wad'i hakan nan yana daga yana daga cikin kuskure hada tsakanin qabalu da wala'u hada tsakanin qabdu da wad'u malam yace kuskure ne ala adh-dhahri war-rusdi was-sa'id wadda yake haɗawa tsakanin wato tsakanin bayan tafin hannu e bayan tafin hannu da mahaɗar wuya da kuma tsuntsiyar hannu sai ya haka sai ya ɗora kuma sai ya riƙe ya ɗora kuma sai ya riƙe ce wannan kuskure ne idan riƙewa ne riƙewa kawai haka idan ɗorawa ne ɗorawa amma ba a jama a tsakaninsu haka ya ɗora kuma ya riƙe, in ɗora ne kawai shimfiɗa zai haka, in kuma ƙabdu ne haka zai ya riƙe, ba haka ba. Kama ya fa'alhu ba abin nasi fala dalili alaihi, kamar yadda wasu za ga suna aikatawa malam ya ce babu dalili akan aikata haka. Don haka siffa ta ɗora hannun dama akan hagu a sallah, siffa guda biyu ne duk wanda mutum ya zaɓa ya dace da sunna insha Allah ta'ala. kuskure na hudu wad'ul yadaini ala al-batni was-surrati dora hannaye dora hannayen ala al-batni akan ciki was-surrati da cibiya da masu dorawa akan ciki da masu dorawa akan cibiya kuskure ne malam yace lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallama hadithun sahihun hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ingantacce bai tabbata ba fi makani wad'il yadaini fi salah dangane da gurin da za a ɗora hannu a sallah gurin da za a ɗora hannayen biyu yanzu mun ji za a ɗora dama akan hagu ko a riƙe hagu da dama amma yanzu a ina mutum zai ajiye a jikinsa sai malam ya ce ba wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce dangane da gurin da za a ɗora hannayen a cikin sallah illa wad'uhuma ala sadr sai in ɗora su akan kirji duk abin da aka rawaito saman cibiya ko ƙasan cibiya malam ya ce duk ba su inganta ba domin an rawaito an rawaito saman cibiya an rawaito kasan cibiya wasu ma sun rinjayar da kasan cibiya to malam yace duk ba su inganta ba in banda akan kirji wa amma wad'uhuma 'ala al-batni was-surra amma dora hannayen akan ciki ko akan cibiya ko akan ciki da cibiya wa ghairu zalika da makamancin haka wa ghairu zalika da wani wuri ko mara ƙasan cibiya, fala asla yu'taddu bihi lahu babu wani dalili da za a ƙirga masa a matsayin madogara, babu wata madogara da za a yi amfani da ita akan cewa za a ɗora akan ciki ko akan cibiya ko ƙasan cibiya. قال المروزي yana nufin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi Muhammad ibn Nasr almarwazi malam marwazi yace kana ishaqu yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil qunuti wa yaqnutu qabla ar-ruku'i wa yada'u yadayhi ala sadihi aw tahta as-sadiyaini malam marwazi yace kana ishaqu yutiru ishaq ya kasance yana wuturi bina tare da mu yana mana wuturi yana nufin Ishaq ibn Rahwiya yana nufin Ishaq ibn Rahwiya domin malaminsa ne malam Muhammad ibn Nasr ne al-Marwazi kana Ishaq yutiru bina Ishaq ibn Rahwiya ya kasance yana wuturi da mu wa yarfa'u yadayhi fil qunuti yana daga hannayensa biyu a cikin kunutu nan kunutu da ake nufi kunutun wuturi domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kunuti a wuturi idan yana shafa'i da wuturi in ya zo wuturin to yana kunuti kafin ya ruku'u to sai ya kasance yana daga hannayensa ishaq yayin da yake addu'ar kunuti wa yaqnutu qabla ruku' kuma yana yin kunutin ne kafin ya ruku'u wa yadau yadayhi ala sadihi yana kuma dora hannayensa akan nonansa au tahta sadiyaini ko kuma ƙasan nonansa guda biyu sadi shine nono da yake kirji yace to ishaq ibn rahuya ya kasance yana ɗora hannayensa bisa nonansa ko kuma ƙasan nonansa to kaga idan an ce nono ko ƙasan nono ina ake nufi kirji kenan wa qala shaukani al-imam shaukani alaihi rahmatullah yace wala shay'a fil babi asahhu min hadisi wa'ilin al-mazkur babu wani abu a wannan babi da yake magana akan ina za a ɗora hannaye a sallah babu wani abu da ya fi inganci min hadisi wa'ilin almazkur kamar hadisin wa'il ibn hujur da aka ambata hadisin wa'il shi al'imamu shaukani a cikin nilul autar ya yi wannan batu ne bayan ya kawo wata riwaya wani hadisi daga wa'il ibn hujur wadda yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi yace kuma ibnu khuzaima ya fitar da wannan hadisi ya inganta shi wa'il ibn hujr radiyallahu anhu yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi فوضع يده اليمنى على يده اليسرى sai ya ɗora hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa akan kirjinsa malam yace babu wani abun da aka rawaito da yafi wannan inganci dangane da gurin da ake ɗora hannaye a jikin mutum malam yace وقال الشوكاني ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور باب وانا أبو أولا بابي ندور هنو بيفي إنغانشي سمد حديث وائل لأك أنبتا وفيه الوضع على الصدر كما أتكنسا أكوي بيانا دور هنايا أكن كرجي أكوي بيانا دور هنايا أكن كرجي قال الألباني مولف للتافية Malam Muhammad ibn Nasiruddin al'albani rahimahullah ya ce, Wad'uha ala sadari wa huwa allazi sabata fi sunnati, wa khilafuhu imma da'ifun aw la asla lahu, wa qad amila bi hadhihi sunnati al-Imam Ishaq ibn Rahuya. Malam Albani ya ce, Wad'uha ala sadr dora hannu akan kirji wa huwa allazi sabata fi sunnah shi ne abin da ya tabbata a sunna wa khilafuhu imma da'ifun aw la asla lahu sabanin haka ko dai mai rauni ne ko kuma ba shi da asali ko dai an rawaito amma bai zo ta hanyar inganci ba ko kuma ma kwata kwata cashi faɗi ne ba shi da asali ba a rawaito shi ba wa qad amila bi hadhihi sunnati al-imam ishaq ibn rahuya malan yace kuma wannan sunna al'imam Ishaq ibn Rahuya ya yi aiki da ita, kamar yadda aka rawaito mana a baya cikin sahihu ibn Khuzaima cewa Ishaq ibn Rahuya idan ya zo sallah yana ɗora hannunsa na dama akan hagu bisa nonuwansa ko ƙasan nonuwansa, wadda yake nuna kenan ƙirji ake nufi. Don haka, wannan matsala malam ya ƙarƙare mana ita. cewa ɗora hannun dama a kan hagu a cikin sallah yanzu muna da matsala guda uku da muka karanta a kai matsala ta farko ɗora hannun dama a kan hagu a cikin sallah ita ce sunnar annabawa da cikamakin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da al'ummar malaman duniya suka yi riko da shi in banda saɓani da aka samu saɓanin ma mai rauni a mazhabar malikiya. Mas'ala ta biyu, yanda ake ɗora hannun na dama akan hagu a cikin sallah kala biyu ne ko dai ɗora tafin hannun dama a bayan tafin hannun hagu wadda ya haɗa da mahaɗar tafin hannun da tsintsiyar hannu wato zira'i da kuma farkon zira'i wanda muka yi bayani a kai ko kuma danƙe hannun hagu ɗin da hannun dama a sa hannun dama a danƙe hannun hagu ta samansa ba a shimfiɗa sannan a danƙe ba a danƙa ta sama to wannan shi ma wato ya tabbata a sunna mas'ala ta biyu kenan mas'ala ta uku wajen ɗorawa wasu sun ce a ciki malam yace kuskure ne wasu sun ce a cibiya malam ya ce kuskure ne, wasu sun ce a ƙasan cibiya malam ya ce kuskure ne, ko da dai wasun an samu riwayoyi amma malam ya ce ba su inganta ba, wasun kuma babu ma dalili da yasa ake yin su, abin da aka rawaito wanda ya fi ƙarfi ya fi kwaliti ya fi inganci dangane da a ina za a ɗora hannayen a jiki shine hadisin da ya zo kan cewa za a ɗora ne akan kirji. Malam ya kawo mana hadisin Wa'il bin Hujur cikin sahihu ibn Khuzaima kuma ya karfafe shi da aikin babban malami Ishaq ibn Rahuya rahmatullahi ta'ala alaihi wannan sune mas'aloli guda uku dangane da wato yadda ake da hannaye a cikin sallah kuskure na biyar wad'ul yadaini 'ala al-janib al-aysar dora hannaye dora hannaye biyu 'ala al-janib al-aysar a ainihin wato tsagin hagu akan ɓarin hagu e waɗannan hannaye guda biyun ɗora su a ɓarin hagu haka kuskure ne kuskure ne wato a haƙarƙari kenan ɗora su a haƙarƙarin hagu kuskure ne malam yace hadal fi'lu nushahiduhu inda kathirin minan nasi wannan aiki muna ganin sa a wajen da yawa daga cikin mutane ونجد أنهم يضعون اليد اليمنى على اليسرى سيمغا suna ɗora hannun dama akan hagu alal kalbi akan gurbin zuciya wa yu'allinuna zalika bi ba'd al-ilal kuma suna dalilantar da hakan da waɗansu dalilai na hasashe eh da waɗansu dalilai suna suna suna suna wato bayanin hakan din da waɗansu dalilai na hankali. Ƙala shuƙairi ma muktasaruhu, Malam Muhammad ibn Ahmad shuƙairi rahimahullah ya ce, cikin bayanin nasa abin da yake a taƙaice, in malami yake ma muktasaruhu, wato zai taƙaita maka bayanin da ya ɗauko ne. Malam shuƙairi ya ce, ga shi dai a taƙaice, wa waɓul yadaini alal janibil aisari لأجل حفظ الإيمان أو لأن عمر أو الشافعي كما يقولون لما ضرب في جنبه الأيسر وهو يسلي وضع يده فوق جنبه على الضربة وهو كلام لا يقيد به ولا أصل له ما لن يتي الشقيرية وضع اليدين على الجانب الأيسر دور حنا ينن أكم قارن جكينا هبو li'ajali hifzil iman wai don kiyaye imani domin yana daga cikin dalilan da suka faɗa na hankali wanda ba a gamsu da su ba cewa ai wato ɗora hannayen ta ɓarin hagu wato kamar tattalin imani kamar danke imani ne kashe ɗan ya saci tunaninka ya saci imaninka wai da nufin hifzul iman kiyaye imani au li'anna umar aw shafi'i ko kuma saboda wai umar ko al-imam shafi'i kama ya kuluna kamar yadda suke cewa masu wannan ra'ayi lamma duriba fi janbihi al-aysar wai lokacin da umar aka dake shi aka soke shi a tsagin sa na hagu a bangaren sa na hagu wa huwa yusalli alhalin yana sallah tunda kun san umar sayyidina umar an soke shi ne yana sallah yana jan sallah aka soke shi da mashi kuma tsaginsa na hagu a ɓarinsa na hagu aka fasa masa zuciya to wai lokacin da aka soki Umar a ɓarin hagu wa huwa yusalli a lokacin a sa'ilin yana sallah wa za a yadahu fauka jambihi ala darba sai ya ɗora hannunsa fauka jambihi a saman wato gefensa ala darba akan wannan wato sukar akan wannan bugun sai ɗora hannunsa fa huwa kalamun la yuqayyadu bihi malam yace wannan magana ce da ba za a dogara da ita ba wala asla lahu kuma ba shi da wani asali ba shi da wani asali kawai in ma ya tabbata cewa da aka soki sayyidina Umar ya mai da hannayensa ya danke wajen yana sallah sai kuma ya zama ya zama siffar sallah sai din sukar ka akai ko ba haka ba awwa don haka shi ma wannan kuskure ne karkatawa ta haƙarƙarin dama ko karkatawa ta haƙarƙarin hagu duk ta yadda mutum ya yi kuskure ne a ƙirji ake ajiyewa ba a haƙarƙari ba kuskure na shida al-ikhtisaru fi salati al-ikhtisaru fi salati kama ƙugu a cikin sallah, ewar gayu, kama ƙugu, kama kunkumi a cikin sallah kuskure. Al-iqtisar huwa an ya za'a yadaihi ala kafiratihi, shi ne ya ɗora hannayensa a kan ƙugunsa. Malam ya ce, Minal insani ma bai na ra'asil wariki. wa asfalil azla'i idan an ce khasira a jikin mutum shine ma baina ra'sil wariki tun daga abin da ke tsakanin kan mazaunai alwariki shine mazauni duwawu kenan ko to saman mazauni eh saman mazauni wa asfalil azla'i sannan kuma ya hada da ƙasan haƙarƙari haƙarƙari da ya ƙare ko sai ya zama tsakanin haƙarƙari da kan mazaunai da ƙashin mazaunai akwai wani wani ɗan wani ɗan gurbi ko wani ɗan gurbi haka wanda tumbi yake bajewa ta wajen yawa to wani wajen shine khasira to za ga wasu suna sa hannu a wajen ai su tsaya kamar hakan yana taimaka musu wajen wajen samun balance na tsayuwa da rage musu gajiya a tsaiwa kama kunkumi to wannan shine ake cewa kama kunkumi shine ikhtisar lima fassarahu ba'd ar-riwa kamar yadda wasu daga cikin marawaita suka fassara shi wannan gurin shi ake cewa khasira kuma rike wannan waje shine ikhtisar ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار في الصلاة النبي تقول هذا أمينتم الله سبحانه قريشي يا هنا كم قوب أتكن صلى قال النووي الإمام النووي عليه رحمة الله يتي اختلف العلماء في معنى الاختصار ما لم يسني ساباني دنغند معنى كام قوب فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ما لا يتي زنتي ما في إنجنش الذي عليه المحققون والدما لمي سكي كنسا والأكثرون دكما ما في يوم ما لمي من أهل اللغة دكتكم مثلا يار العربي والغريب دمسنا baƙin kalmomi na shari'a wal muhaddisina da kuma masana ilimin hadisi. Abin da ya fi inganci a wajen malamai, malamin addini mutlakan, ƙwararru su ne almuhakkikun, mutlakan sawa'un a kowane fanni suke, sannan kuma da malamin luga waɗanda suka ƙware wajen sanin larabci. sannan kuma da malamin garib malamin gara'ib wato waɗanda suka ƙware wajen sanin kalmomin ma'anar kalmomin shari'a wanda ya haɗa da kalmomin da ke cikin hadisai ko kalmomin da ke cikin alkur'ani ko kalmomin da ke cikin littattafan fikihu wal muhaddisin da kuma malamai masana riwayar hadisi wa bihi qala ashabuna fi kutubil mazhabi kuma shine ra'ayin da malamanmu na mazhaba suke suka faɗa a littattafanmu na mazhaba nan yana nufin mazhabar hambaliya innal muktasir huwa alladhi yusalli wa yaduhu ala khasiratihi abinda duk malaman nan suka tafi shine mai iktisari al-muktasir mai iktisari mai kama kugu huwa allazi yusalli shine wanda yake yin sallah wa yaduhu ala khasiratihi alhalin hannunsa yana kan kugunsa don haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah da kama kugu da iktisari to abin da ake nufi kenan to tunda ana karatu ne akan a ina hannu yake a sallah to kun ga akwai bukatar a yi magana a kan wannan lamari saboda wasu suna tsayan sai su kama ƙugunsu da hannayen to an faɗi yadda hannu ya kamata ya kasance a cikin sallah haka duk wani yanayi da aka yi da hannu da hannu da hannu ba wannan ba to ya zama kuskure aka tafka a cikin sallah kuma daga nan zai iya gangarawa ya zama bid'a idan aka rike shi wata hanya a bar dogaro a bar bi a cikin sallah ko wani aiki abin nacewa da ɗorewa a cikin sallah to da wannan ma'ana sai ya zame kuma bid'a saboda ma anzalallahu bihi min sultan Allah madaukakin sarki bai ba da izinin a yi haka ba kuskure na bakwai al-iltifatu fi salati wan nazaru ila samai waiwaye a cikin sallah al-iltifatu waiwaye fi salati a cikin sallah wan nazaru ila sama'i da kallon sama kuskure ne idan an ce waiwaye daban yake da juyawa a bambanta tsakanin waiwaye da juyawa al'iltifatu shi ne waiwaye amma al'istidibaru shi ne juyawa in an ce waiwaye kuma ana nufin juyawar kai dama ko hagu a cikin sallah shine waiwaye juyawar fiska dama ko hagu shine iltifat amma juyawar kirji to wannan ana ce masa istidbar shi kuma ya zama ya zama juyawa ba waiwaye ba To, duk sanda malamai ko a littattafan fikihu suka yi magana a kan iltifati, ko a littattafan hadisi, ko a littattafan siffar sallah, idan suka ce iltifati suna nufin juya fiska kaɗai. Shi yasa in ka ji an ce makaruhi ne, to abin da ake nufi da shi juya fiska. Amma juya ƙirji, to ba wanda ya ce makaruhi ne, juya ƙirji yana ɓata sallah domin barin alƙibla ne gaba ɗaya. amma idan fiskar mutum ta juya amma ƙirjinsa da sauran sassan jikinsa suna alƙibla to ai kun ga idan an kasa jikinsa kashi hudu kai kashi biyar ma za a ce kashi ɗaya ne juya kashi hudu yana alƙibla to akwai rangwame amma idan mutum ya juya ƙirjinsa to rabi ya juya idan rabi ya juya ko ya bar alƙibla wanda ya bar alƙibla kuma sallarsa ta ɓaci saboda alƙibla sharaɗi ne, haka waiwaye da ake nufi juya fiska, sannan wannan zuru ila sama'i da kallon sama, in yana sallah yana ɗaga kai sama yana kallon sama, ko ya ɗaga kai, ko kuma da idan nasa, ya dinga harba idan yana kallowa sama, to wannan kuskure ne a sallah. Tafiru minal musallina Malam yake da yawa daga cikin masu sallah, nara a ayyunahum taduru min haulihim anil yamini wa shimali, muna ganin idanuwansu suna juyawa gefansu anil yamini wa shimali, dama da hagu, wa ila a'la wa asfal, wasu kuma sama da ƙasa, idan ya kalli sama, ya kalli ƙasa, ya kalli ƙasa, ya kalli sama, ko kuma ya kalli gefen nan dama ya kalli gefen hagu wasu idan suna sallah sai ka yi mamakin menene yake ɗaukar hankalinsu shi yasa wallahi mu rinka nisantan gulma kun ga gulma gulma mummunan ciwo idan mutum ya saba gulma wallahi ko sallah yake da ya ji motsi sai ya so ya ga me ake gulma ce ya saba da gulma shi yasa ba zai iya haƙuri ba sai ya ga menene sai ya ga me to sabawa da gulma ne nisanci gulma son jin me wani yake ciki son ganin me wani yake aikatawa son magana akan wani ina ruwanka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba to idan mutum ya rasa kushu'i a cikin sallah aka ce ya rasa kushu'i to daga nan daga nan ya ɗauki hanyar gulma a sallah saboda mai khushu'i a sallah baya mai da hankali ma akan me ke faruwa baya mai da hankali ma akan me ke faruwa balle ma har ya ji yana so ya ga me ke faruwa na taɓa ba ku labari wani labarin kanzon kurege amma dai yana ɗan saka dariya kaɗan an ce wani wali ne a Kano ya fita da matarsa in wali yana fita da matarsa ko ba lewa ma kakanninmu ma da muka samu ai ba sa fita da ba sa tafiya da mata wai yana ya fita da matarsa suna sallar nafila a wani waje sai sarkin Kano ya wuce da hawa da algetai da kakaki da tambura da kilisa dawaki da mahaya aka wuce ana bushe-bushe suna suna sallah bayan sun idar da sallah sai matar ta ce, "O, yau ina dai sarki zai je." Sai wali ya ce mata, "Wane sarki?" Ta ce, "Sarkin Kano." Ya ce, "Kamar ya ina zai je, ina kika gan shi?" Ta ce, "Ba muna sallah ya wuce ba da tawagarsa?" Ya ce, "Tashi ki sake sallah." Har ki san sarki ya wuce? Ana sallah? To kaga wanda ya samu wannan inda da gaske ne ai ya zama sarkin masu kushu'i. A wuce ana ganga da hayaniya da kataniya ka ce ko baka san ma an yi ba saboda tsabar ka narke a cikin sallah. To amma ko a ce mutum abun bai kai har haka ba, to ai bai kamata ya dinga mayar da hankali akan abin da yake faruwa ba. Har ya kasa kunne ya ji labari. eh wani haka ne yau ku kun san abin da yake faruwa ai yau ta wajen nan din nan yana sallah sai ya tsaya da karatu sai ya ji me aka yi ta wajen nan nan to haka in wani abu ne yake faruwa sai ya dan yi haka ya gani to yawanci masu waiwaye zaka gulmace take daukan su yawan waiwaye gulmace san ganin abin da bai dame su ba Allah ya kyauta wa huwa mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan waiwayen ya saba wa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mimma yakhruju wa ma wa mimma yukhriju al-abda an al-khushu'i kuma yana daga abin da yake fitar da bawa daga khushu'i kun ji ko in dai mutum zai dinga waiwaye da kalle-kalle da jiye-jiye a sallah ba zai samu khushu'i ba wa yakunu rasuluhu ila al-khata'i was-sahwi kuma sai ya zama wannan waiwayan shi ne sai ya zama shi ne ɗan saƙonsa zuwa ga kuskure da kuma rafkanuwa wani hannabi su salama an zalika kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hani daga yin haka daga waiwaye ya zo daga nana aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al-iltifati fi salati qala huwa ikhtilasun يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس هو ما يؤخذ سلبا ما يؤخذ سلبا ويخطف من غير غلبة نانا عائشة رضي الله عنها تتي ناتم بيما أيكن الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة دنغنا دوي وي أتكن صلى يا هل التقوى قال سيتي هو اختلاس yace wai ai wata fisga ce yakhtalisuhu shaytanu wanda shaytan yake wafta min salatil abdi daga sallar bawa duk wanda ya dan waiga haka shaytan ne ya wafci rabansa daga sallar ba kuma amfani dai da komai ba asara ya ja maka eh in an ce shaytan ya wafta ma'ana ka rasa ladansa yana wafta kana rasawa yana wafta kana rasawa mai waye ba zai gushe ba sai shaidan ya wace ya wafce masa sallar gaba ɗayanta to shaidan ne yake wafta daga sallar bawa duk wanda yake sallah yana waiwaye to yana barbaɗar da ladan sallarsa wal ikhlasu huwa ma yu'khadhu salaban ikhlasi kuma shine abin da ake ɗaukar sa a sace wa yukhtafu min ghairi ghalaba ake waftarsa ba tare da wato galaba ba in an ce galaba shine kokawa ko kofin ƙarfi. Eh, in an ce wafta abin da ake kwatansa ba tare da nuna fin ƙarfi ba, shi ne wafta. Ba kokowa aka yi ba, ba ka da kai aka yi ba, ba makami aka nuna ma ba, ido aka zare ma ba, ba naushinka aka yi ba, kawai fit ko kana da ƙarfi ko ka fi kowa ƙarfi a duniya an maka haka, fit an tafi, To ba galaba ba ne, wafta. don haka ana so a nuna maka cewa wato ka ba wa shedan dama cikin sauƙi irin ta mai wabta ba tare da ya yi kokuwa da kai ba yake samun sallaka yana ɗiba daga sallaka yana, yana, watsar da ita tifa tifa yana mata aji kuma kai ka ba da ƙofa قال ابن حجر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله يتي والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله ما لم يتف abin da ake nufi da iltifati da aka ambata malam yastadbiril qiblata matakar mai sallah bai juya wa alqibla ba bi sadrihi da kirjinsa aw unuqihi kullihi ko da wuyansa gaba ɗayansa ko da wuyansa gaba ɗayansa, kaga in wuya ya juya gaba ɗaya dole ƙirji ma zai bi shi. Na? Ko da wuyansa gaba ɗayansa. Ibn Hajar ya ce, a wa sababu karahatul iltifati kuma sanadin karhanta waiwaye yahtamilu an yakuna li naqsil khushu' ta iya yiwuwa sanadinsa saboda tawayar da zai sa a kushu'i, inda za a waiwaye, to kushu'i zai samu rauni, auli tarki istiqbalil qiblati bi ba'dil badan ko kuma ta iya yiwuwa dalilinsa ko sanadinsa shine barin alƙibla da wani sashe na jiki, kamar yadda muka ambata ɗazu cewa in an kasa jikin mutum kashi biyar, aka ce fiskar mutum ta ɗauki kashi ɗaya a cikin biyar, ai kaga ba za ka haɗa wanda ya fuskanci alƙibla da kashi biyar ɗin da kuma wanda ya fuskance ta da kashi hudu ba don haka malamai malam ibn hajar yace ta iya yiwa abin da yasa aka ce makaruhi ne saboda wato ko dai saboda yana rage kushu'i ko kuma saboda yana cire wani sashen jiki daga alƙibla قال الطيبي الإمام الطيبي شرف الدين كان الحسين بن محمد عبد الله الطيبي شرف الدين الطيبي يتي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلف ما, ما لا يتي سمي اختلاسا أن أنبتي ونن أيكن لشيطان يتي abin da shedan yake ɗauka daga sallar mai waiwaye an ambace shi ikhtilasi taswiran bil mukhtalis ana mai kamanta shi da mai wafta li qubhi tilkal fi'la saboda munin irin wannan aikin saboda munin irin wannan aikin wa naha anin nazari ila samai fa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لين- لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم malam ya ce wani hannun nazari ilar sama'i annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana kallon sama ya hana duban sama a cikin sallah hadisi ya zo daga anas dan malik radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim me ya samu wasu mutane suna daga gannansu ila sama'i zuwa sama fi salatihim a cikin sallarsu me ya same su suna ɗaga gannansu zuwa sama fi salatim a cikin sallarsu fashtar da ƙauluhu fi dalika har ma faɗinsa cikin wannan al'amari ya tsananta hatta ƙala har yace layan tafiyanna an zalika ko dai mutum ya hannu daga aikata irin haka aula tuktafanna absaruhum ko da shi da ire-irensa idanuwansu a wabce su ko dai gannansu a wafce gannansu, kun ga abu ya yi tsanani, wannan ya zama wato kabira kenan. Ya zama kabira min ka ba'irar zunub, domin duk laifin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tsoratar a kansa, cewa wani abu zai iya faruwa da mai aikata wannan laifin, ko hukuban nan duniya, ko hukuba ta gobe kiyama, to wannan ya nuna wannan aiki babban zunubi ne. to kallon sama ana sallah babban zunubi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai su bari masu kallon sama suna sallah ko dai su bari ko kuma gannansu a wafce akwai yiwuwar kenan ya daga yana kallon sama ya dawo da ganin ya ga baya gani to koda bai taɓa faruwa da wani ba a tarihi wannan barazana da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa yana nuna maka hakan zai iya faruwa kuma yana nuna maka cewa hakan ɗin laifi ne babba a wajen Allah maɗaukacin sarki to ba a ɗaga ido sama idan ana sallah qala ibn battal ibn battal al-bakari malamin malikiya ne Allah ya masa rahama yace ajma'u ala karahiyati raf'il basari fi salah wa ikhtalafu fihi kharij as-salati ajma'u yace malamai sun yi ijma'i ala karahiyati raf'il basari fi salah akan karhancin daga gani a cikin sallah wa ikhtalafu fihi kharij as-salah amma sun yi sabani idan ba a sallah bane mutum zai iya daga kai ya kalli sama sun yi sabani e idan ba a sallah bane mutum zai iya daga ganinsa sama shine sabani wannan babu wani abin da zai hana ai sama tana dauke da ayoyi tana dauke da ayoyi da ake bukatar bayi su rinka la'akari da su wajen ƙara gina tsoron Allah da ke cikin zukatansu to sama akwai giragizai akwai gajimarai akwai taurari, akwai wata, akwai rana, sannan kuma ita kanta ginin sama, wani lokaci ga mai yin tunani da mai yin nazari ita kanta abin tuntuni ne. Don haka, kallon sama ba zai zama abin hanawa ba, saboda akwai darussa. a sama wadda Allah maɗaukacin sarki ya sanya na ayoyinsa na halitta don tabbatar da girmansa da kaɗaitarsa da kuma yalwar iliminsa da hikimarsa tsarkakakken sarki. Wa qala al-qadi Iyal malan yace alƙali Iyal yace raf'ul basari ila as-sama'i fi salati fihi naw'u i'radin 'anil qiblati وخروج عن هيئة الصلاة yace raf'ul basari ila sama'i daga gani zuwa sama fi salati a cikin sallah fihi nau'u iradin ciki akwai wani nau'i na fujirewa anil qibla daga alqibla wa khurujin an hay'ati sala da kuma fita daga siffar sallah daga kallo zuwa sama malam qadi iyad yace daga kallo zuwa sama akwai nau'i na bijirewa alƙibla akwai nau'i na bijirewa alƙibla sannan kuma akwai nau'i na fita daga siffar sallah wanda yana sallah yana kallon sama ba zai maka kama da mai sallah ba saboda mai sallah yana cikin nutsuwa da kushu'i yana kallon yadda aka umarce shi ya kalla a cikin sallah amma wanda yake ɗaya kansa sama haka yana kallon sama bai maka kama da mai yin sallah ba na haka ya fita daga siffar sallah sannan kuma tamkar akwai rabuwarsa da alƙibla ya nuna cewa hankalinsa gaba ɗaya ya koma wani waje ya bar abin da yake yi qala ibn hajar malam ibn hajar yace aula tukhtafanna absaruhum wa li muslim aw la tarji'a ilaihim aw la tarji'u ilaihim mala ibn hajar yace fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw la tukhtafanna absaruhum ko dai a wabce gannansu wali muslim a cikin sahihu muslim kuma wajen imam muslim aw la tarji'u ilaihim ko kuwa gannansu ba za su dawo musu ba ya'ani absaruhum abin nufi ko ya'ani absarahum yana nufin gannansu ba za su dawo ba waqtulifa fil muradi bidhalika malam yace sai akai sabani dangane da abin da ake nufi da hakan din cewa gannansu ba za su dawo ba an yi sabani faqila wasu suka ce huwa wa'idun yu'aqabu ala fi'lihi wato wato gargaɗi ne ko ka ce tsorataswa ne ko ka ce barazana ce shine wa'idi wa'idi barazana ko tsorataswa yu'aqabu ala fi'lihi za a yi wa bawa mai yin wannan aikin mai kallon sama yana sallah za a yi masa uquba akan aikata wannan aiki wa ala hadha fal fi'lu al madhkuru haramun mala yace akan wannan fahimta to irin wannan aiki da aka ambata na kallon sama ana sallah haramun ne wa afrata ibnu hazm faqala ibnu hazm har ma ya wuce gona da iri ya wuce iyaka yace yubtilu salah irin wannan yana bata sallah tunda haramun ya aikata haramun a cikin sallah tunda ya aikata haramun a cikin sallah haram ta bata masa sallarsa ya kalli sama yana sallah wa sunnatu fi dhalika huwa an-nazaru ila mawdi'i sujudi malan yace sunna dai dangane da gurin kallo a cikin sallah huwa nazaru ila mawdi'i sujudi shine kallo zuwa gurbin sujada mutum ya kalli gurbin sujadarsa wa na Aisha radiyallahu anha hadisi ya zo daga nana Aisha uwar mummunai radiyallahu anha qalat tace da khalar sallama al-ka'bata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shiga ɗakin Ka'aba وما خلف بصره موضع سجوده أما جننسا ببر قرب سجد السبا حتى خرج منها har ya idar da sallah ya fita daga Ka'aba ganinsa bai bar gurbin sujadarsa ba yadda zai yi sujada nan yake gani tana karantar da mu cewa mai sallah a sallarsa zai yi duba ne zuwa ga gurbin sujadarsa wa sabata fi dhalika salatuhu fiha wannan kuma ya tabbata kenan ya yi sallah a cikin ɗakin Ka'aba, wani zance ne wannan malam ya zo da shi, kenan wannan ya tabbata cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah a cikin ɗakin Ka'aba. Malam ya ce, wa ya juzu liltifatu fi salati li shay'in aridin ya halatta yin waiwaye ko harba gani ta dama ko harba gani ta hagu a cikin sallah li shay'in don wani abu aridin wanda ya taso don wani abu wanda ya taso musamman wanda ya jibince ka wani abu mai muhimmanci wanda kake jiransa ko kake tsammaninsa ko kake tattalinsa ko kake hasashen zai iya faruwa dama ya raba maka hankali sai kuwa ya faru to kaɗan harba ganinka dama ko kaɗan harba ganinka hagu domin ka ga halin da ake ciki wannan wani abu ne ya taso nan li'arzin ba ligulmatin ba da muka yi magana a kai yawwa ba ligulmatin ba li'aridin wani abu da ya taso wanda muhimmi ne ya shafe ka lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu lamma ba'atha farisan tali'atan thumma qama ila salati wa ja'ala yaltafitu fi salati ila ash-shi'bi alladhi yaji'u minhu at-tali'atu malan yace annabi sallallahu alaihi wasallama lamma ba'atha farisa yayin da ya aiki wani mahayi tali'atan dan leƙen asiri yayin da ya aiki farisan wani mahayi da doki tali'atan a halin dan mele dan leƙen asiri sun makama ila salati sannan sai ya miƙe zuwa ga sallah wa ja'ala yaltafitu fi salati ila shi'bi alladhi yaji'u minhu tali'a sai ya kamma waigawa fi salati a cikin sallar ila shi'ibi ta hanyar da ya ji umin hutsali'atu wannan ɗallaken asirin zai zo e ya tu a wajen yaƙi ne sai ya tashi wani ya ce ya duba bayan duwatsun nan a shi'ib hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu shine a shi'ib ita ce a shi'ib duba mana bayan duwatsun nan ka yi mana gadi ka tabbatar mana da babu wata matsala. To, kun ga da aka aika shi ya je ya zama yana leƙa bayan dutse, saboda kar a yi musu ƙofar rago, kar kuma a shigo musu ba su zata ba su tsammani ba. To, ai kuwa yanzu dawowar ɗan leƙen asirin nan akwai saƙo, ko dai babu komai ko kuma ga su nan. Wannan ya sa annabi sassalama ya raba hankalinsa. kun ga wannan muhimmi ne saboda yanzu idan ya ga ɓullowarsa to yanzu bai san da wani saƙo ya taho ba ga sunan ne ku shirya ko ku tattare ko kuma babu komai to wannan yasa sai hankalinsa yake kan hanyar sai yana ɗan waigawa yana duban hanyar da wannan ɗan leƙen asiri zai ainihin wato zai fito قال البغوي الإمام البغوي rahimahullahu ta'ala yace al-iltifatu fi salati makruhun waiwaye a cikin sallah makaruhi ne fa in kana li amrin yahduthu fala ba'sa amma in saboda wani al'amari ne mai faruwa to babu laifi kamar kaji wani zai fada rijiya ko kuma kaji yaro ya cilla ihu a kusa da kai kana sallah kaga na akwai bukatar in ka danyi haka ka harba ganin ka dan ka ga me ke faruwa wannan babu laifi qala al-hazimi وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلوى ما لم يلوي عنقه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة الحازمية وقد ذهب بعض أهل العلم وصدق تكما لم يسنتفي إلى هذا زواج ونن سسوتي وقال يتي لا بأس بالالتفات في الصلاة باب ليه في ɗan yin waiwaye a cikin sallah malam yalwi unuqahu matakar bai wai ga wuyansa ba wa ilaihi zahaba ata wa malik zuwa ga wannan ata'u ibn abi rabah da malik ibn anas da abu hanifatan nu'man ibn thabit wa ashabuhu da sahabbansa wato almajiransa wal auza'i da al-imam al-auza'i wa ahlul kufa da mutanen kufa dura ayyinsu kenan amma nan ku kula da aka ce malam yalwi unuqahu matukar bai juya wuyansa ba to wannan mu fahimta wani lokaci malamai suna ba waiwaye ma'anar ma'anar wato juya ido ba tare da motsin wuya ba shi yasa wannan hadisin da malam ya kawo na waiwayen manzon Allah sallama lokacin da yake tsammanin securitinsa wasu malamin suna fidda hadisin ne a gurbin اللحظة بالبصر اللحظة بالبصر واتو حرارة حرارة واتو ويغا يأين إدانوا دنغنين جيفي باوي ويغا ويابا كمر يدى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يا كاو باتن أتكن زاد المعاد أما سيئ أمبتيش أباب اللحظة بأباب الالتفاتي با أبابي ني na wai ga gani ba wai ga wuya ba to ce sa waɗannan malaman da malam ya lissafo da atsa da malik da abu hanifa da auza'i da ahlul kufa su ma da suka ce malam yalwi unuqahu matakar bai juya wuya ba kenan su ma suna nufin waiwaye da idanu ba waiwaye da wuya ba ba waiwaye da ka ba wal ahadithu fi jawaz al-iltifati li huduthi shay'in kathira hadisai da suke nuna halaccin wai ga ido don faruwar wani abu a cikin sallah wato halaccin yin hakan suna da yawa sai zama iltifati yana da ma'ana guda biyu kenan wajen malamai iltifati juyawa juyawa da kai wanda wannan shine asalin ma'anar iltifati a larabci juyawa da kai to wannan kuma shine makaruhi amma juyawa da gani dama ko hagu wannan wanda shine kuma ake bashi ma'anar abinan a lahaza a lahaza to wannan shi malamai da yawa sun ce inda wani abu da ya taso to babu laifi mutum ya yi haka amma in babu komai to ya ci gaba da kafa ganinsa a gurbin sujjadarsa Allahu ta'ala a'la wa a'la wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أصرفك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
wanda ya ce malam shin ya halatta mutum ya bar masallacin unguwarsu ya je wani alhalin wani da yake zuwa ya fi samun nutsuwar sallah da kuma cika rukunnanta to malam zai iya komawa sallah gaba ɗaya can sai me zai hana ai shari'a bata dora maka ta ce sai dai ka je masallacin kusa da kai ba abin da aka hana shine kar ka ki zuwa masallaci na kusa da kai saboda sallar bata maka ba kuma ya zama ba za ka je sallah ba ko ina to wannan kuma shine laifi amma in za ka je wani wuri ah wa ya hana ka in ka ga dama ba ba sai ka ba sai ba sai ka shiga ka hau a taɓa ma ka je sallah wa yana ka dai za ka yi sallar ka ya ce zai iya kiwata dabba taure ko rago da niyyar siyarwa lokacin kirsimeti in za ka iya shiga coci kai kirsimetin ba in za ka iya kai ma ka je a yi gwagwarmaya da kai a yi abubuwa na kirsimeti to za ka iya kai ma kiwata rago ko taure da niyyar ai kirsimeti ka ba da gudumawa kenan kai ma ko Allah ta'ala ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimake kar ku taimakekeniya akan saban Allah da wuce iyaka to wannan taimakekiya kenan akan saban Allah da wuce iyaka an hana kuma kai kuma ka taimaka a yi ka raye kirsimeti kenan wato a ci gaba da yi kenan eh a ci gaba da yi ya halatta idan mutum taimama ta kama shi da asubahi ya yi raka'atain alfajiri da ita a yayi raka'atain alfajiri da ita zai iya zuwa ya yi sallar asuba da wannan taimamar a'a to me ya raba raka'o'i biyu na alfajir da sallar asuba ga tumala in ji dukkan wanda ya yi alwala ya yi rakawai biyu na alfijir in ji alwalar sallar asuba ce haka wanda ya taimama saboda ai rakawai biyu na alfijir wannan wato muƙaddima ce ta sallar asuba ratiba ce ta sallar asuba me ya raba tsarkin wannan sallar da sallar asuba ba abin da ya raba su ba abin da ya raba su so dama lokacin da kai taimamar ai kai taimamar sallar asuba ne yanzu kai rakawai biyu na alfijir to babu abin da zai hana kai sallar asuba da ita domin dama ba abin da ya raba su sai sallama sallama ce ta raba su Allahu ta'ala alam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم